الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا 25 نكو 25 ga watan Rabi'u Thani hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da sha bakwai ga watan goma miladiya ta da biyar kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'u tirmidhi na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha uku a cikin wannan littafi mai albarka a darasi da ya gabata mun karanta babi na 38 babu ma ja fi nadhi ba'da al-wudu babin da yazo na yayyafa ruwa bayan mutun ya yi tsarki kafin yayi alwala to mun karanta hadisin Abi Huraira radiyallahu an duk da cewa hadisi ne wanda yake da'ifi hadisin da yake cewa Jibril ya zo mun yace ya Muhammad idza tawadda'ta fantadhih wannan hadisi ne wanda yake akwai wato rauni a cikin isnadinsa duk da cewa hadithin yana da rauni amma a cikin wannan babi akwai hadisai da dama da suka zo wanda in an tattara hadisan suna nuna cewa wannan magana tana da asali tana da asali cewa idan mutum ya sabida kawar da kokonto da ake samu daga shedan duk lokacin da mutum ya shiga ban daki ya kama ruwa in ya zo ya alwala wani lokaci sai mutum ya ji kamar bawali ya sake dawo masa to kawar da wannan kokonton shine sai mutum ya ɗebi ruwa ya yayyafa a cikin jikinsa dan ya zamto ko da ya ji irin wannan kawai sai ya sakon da ake so ya zo kwakwalwarsa cewa ruwan da ya yayyafa ne ba wancan bawali din bane mun karanta babi na 39 babu ma ja fi isbagil wudu babin da yazo na yin alwala cikakkiya ba tsumbure ba yin alwala cikakkiya yana da daraja yana da falala a wurin Allah subhanahu ta'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa bazan nuna muku abin da Allah ke shafe zunubai ya kuma ɗaukaka darajoji da shi ba suka ce ya ma'aikin Allah wani abu ne wannan yace isbagul wudu'i alal makarih wa kathratul khuda ila al masajid wa intidaru salati ba'da salah fa dhalikum ribat ma'ana yin cikakkiyar alwala kamar yadda muka karanta ana yin alwala marra marra ana yin ainihin wato marratain marratain ana yin talatan to in aka ce isbagul wudu zai iya dauka in ka dauki hadisin marra marra in kai marra marra in dai kowace gaba an wanke ta yadda ya kamata kai isbagul wudu baya nuna sai ka kai mubalaga kai ukun sannan za a ce isbagul wudu isbagul wudu tunda ya tabbata annabi yana yin daidai in kai daidai in dai baka bar lum'a ba kai alwala cikakkiya ka samu isbagul wudu in kuma kai marratayn marratayn shi ma haka in kai talatan yanzu kaga kenan ko ukun kai uku ukun ya zamanto wani gurin bai wanku ba kai alwalar face face haka ba tare da ka inganta ta ba kai isbagul wudu ba duk da cewa sau uku ukun kai amma bai zama isbagul wudu ba wannan hadisi ne na Abi Huraira wanda mun karanta shi sannan mun karanta babi na 40 daidai babu ma ja fi tamanduli ba'da wudu babin da yazo na yin amfani da wani kyalle ko hankici wajen goge danshi bayan mutum ya yi alwala shi ma mun karanta hadithin da urwa ya samu daga aisha radiyallahu anha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da khirqa ma'ana yana da kamar hankici wanda yunashifu biha ba'da wudu yake tsatsafe jikinsa ko yake tsantsame jikinsa da shi bayan yayi alwala wannan hadisin isnadin sa yana da rauni hadisi ne da'ifi kamar yadda mun karanta sannan mun karanta hadithin mu'adh ibn jabal da yake cewa ra'aytun nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawadda masaha wajhahu bi tarafi thawbihi shi ma wannan hadisi ne wanda bai tabbata ba hadisi ne wanda yake da'ifi da haka akhdhul mindil ba'da alwudu wato sai dai aiki ne na magabata cikin sahabbai an samu kaman sayyidina Uthman al-Hasan ibn Ali Anas dan Malik Bashir ibn Mas'ud ibn Abi Mas'ud wayannan duk suna yin amfani da kyalle ko wani yanki bayan sun yi alwala su dauke danshin wannan alwala duk da mun tattauna cewa wasu suna ganin wato gurbi wato athar ne na ibada kar a dar kar a dauke danshin kaman yafi a kyale danshin haka domin ana auna shi kamar yadda muka karanta a darasin da ya gabata mun karanta babi na 41 wanda ake cewa wato babin da yake magana akan addu'ar da ake yi bayan an gama alwala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin binnan sayyidina Umar radiyallahu anhu manzo Allah ce duk wanda ya alwala ya cika alwalarsa sannan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu akwai ruwayar allahumma ja'alni ko ziyadar allahumma ja'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahhirin to duk wanda ya karanta wannan addu'a futihat lahu thamaniyatu abwabil janna yadkhulu min ayyiha sha wannan hadisi yana nuna falalar yin wannan zikiri bayan gama alwala mun karanta babi na 42 babu fil wudu'i bil muddi babun da yake magana akan gwargwadon ruwan da za a yi alwala da shi da aka yin alwala da mudu daya ma'ana dan kofin na wanda yake mudun nabi wato mutum ya alwala da shi shi ma mun karanta hadithin safina hadithin safina annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka wato manzo Allah ya kasance ya tawadda bil mudd yana yin alwala da mudu sannan wa yaqtasilu bis sa in zai yi wanka kuma sa'i ɗaya yakan ishe shi wanka wannan shine hadithin da muka tsaya kansa ko babin da muka tsaya da haka zamu tashi babi na 43 qala al muallif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi karahiyatil israf fil wudu'i bil ma babin da zai yi magana game da hana yin barnar ruwa a alwala kaga kenan ba daidai bane mutum yayi ta'adin ruwa a alwala ya saba da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin bid'a a alwala kamar yadda Sheikh Usman dan Fodio cikin littafin sa Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a da ya dauko tun daga tsarki alwala sallah ya tafi kowane babi sai ya kawo abin da ya tabbata sunna ko abin da yake sunna a wannan babin sannan ya kawo abubuwan da mutane suka kirkira na bid'a irin ta shaydan wato a cikin wannan babin cikin abin da ya kawo na bid'a alwala shine ta'adun ruwa mutum zai alwala ya ware famfo kawai ta zuba in ya ɗiba kan yana wanke fuskarsa maimakon ya kashe sai ya ba famfo ya ta zuba wannan kaga israfi kenan ko kuma mutum ruwan da yawa a cikin abin nan duk sai ya tuntsarar da shi gaba daya wannan yana daga cikin abin da aka hana yi a alwala domin ya saba da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن أتي ابن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس, وسواس الماء الحديث ضعيف جدا قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل قال أبو عيسى حديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث لأننا لا نعلم أحدا أسنده غير خارجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله ولا يسيغ في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا وضعفه ابن المبارك abu isa tirmidhi yake cewa wannan hadithi muhammad ibn bashar ya zantar da su wannan hadithi shi kuma yace abu daud at-tayalisi abu daud at-tayalisi abu dawud al-tayalisi an gane ko shine sulaiman ibn dawud ibn al-jarud al-farisi qala haddathana kharija yace shi kuma abu dawud al-tayalisi yake cewa kharija ibn mus'ab wanda ake wa alkunya da abul hajjaj as-sarkhasi shi kuma ya zantar da su wannan hadisi daga yunus ibn ubaidin daga al-hasan daga utai ibn damra as-sa'di shi kuma ya ji daga Ubayy bin Ka'ab sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace inna lil wudu'i shaytanan lalle wajen yin alwala akwai wani shaytani yuqalu lahul walhan ana kiran wannan shaytanin walhan fattaqu waswasal ma da aka ku yi hattara ku kiyayi waswasin da ake samu a ruwa wannan hadisin da'ifi ne jiddan qala wa fil babi an abdullah ibn amr wato shi wannan shaytan din kamar yanda ya tabbata wancan na sallah khinzab wato duk lokacin da mutum ya ji wasuwasi ko ya ji abin a cikin sallah shi kuma a khinzab kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum ya ji alamun haka ya ta'awizi ya tofa bangaren sa na hagu sau uku wannan khinzab din ne yake so ya zo ya hargitsa wa mutum sallah ya sa masa wasuwasi mutum ya manta raka'a nawa yi raka'a nawa yayi ko yayi ruku'u ko bai ba yayi sallama ko bai ba to a alwala ma akwai walhan duk da cewa hadisin walhan din hadisi ne da'ifi sosai yakan sanya wa mutane wasuwasi a tsarki wasuwasi a ruwan alwalar shi kansa wasuwasi a alwala a cikin wannan babi an samu hadisi daga Abdullahi ibn Amr wanda hadisin Abdullahi ibn Amr Imam nasai da Ibn Majah sun fitar da wannan hadisin akwai kuma akwai hadisin an same shi ta hanyar Abdullahi ibn Mugaffal shi ma ya ruwaci hadisi irin wannan ko mai kama da shi wanda Imam Abu Dawud da Ibn Majah sun fitar da wannan hadisin ala Abu Isa Abu Isa Tirmidhi yake cewa hadisin Ubay ibn Ka'ab hadisin Ubay dan Ka'ab cewa alwala tana da wani wakili na shedan wanda ake kira walhan wanda yake jefa mutane wasu wasi a ruwa wato hadisi ne garibi hadisi ne wanda yake da'ifi ibn maja ya fitar da hadisin walaysa isnaduhu bil qawi wa sahih wannan isnadin hadisin yana da rauni ba kuma ingantacce bane inda ahlul hadith a wajen malaman hadisi li'anna la na'lamu ahadan imam at-tirmidhi yake cewa domin ba mu san wani ba cikin malaman hadisi asnadahu da ya kawo wannan hadisin da isnadin sa gaira kharija in ba ainihin wato shi kharija ba ina fata an gane kharija shine kawai ya kawo isnadin wannan hadithin wa qad ruwiya hadha alhadithu min min ghairi wajhin an ruwaito wannan hadithi ta wata fuskar daban ban da waccan amma anil hasani qawluhu an ce maganar hasanul basari ce ma'ana akwai wata ruwayar da aka samu ta wata fuskar amma maganar isnadin ta tsaya ne zuwa ga alhasan hasanul basari kenan da haka sai suka ce qawluhu wannan maganar ta hasanul basari ce ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam bace wala yasihu fi hadha albabi an annabi sallallahu alaihi wasallam shay'un babu wani hadisi da ya tabbata a wannan babi wato daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kharija shi kuma da aka ce babu wanda ya kawo isnadin sai kharija laysa bil qawi inda ashabina a wajen malamanmu na hadisi shi kharija wato hadisin sa yana da rauni yana da rauni wa da'afa ibn al-mubarak haka abdullahi ibn al-mubarak ya ainihin wato raunana hadisin kharija daga kenan babu hadisi da ya inganta inji imam tirmidhi game da karhancin ta'adun ruwa a alwala babu ma ja fil wudu'i li kulli salatin babin da ya zo na yin alwala a kowace sallah kenan ko da mutum yana da alwala in dai lokacin sallah ya zo to ya sake jaddadawa ya sake yin wata alwalar qala haddathana muhammad ibn humayd ar-razi qala haddathana salama ibn al-fadl am muhammad ibn ishaq an humayd an anas radiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر قال قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا قال أبو عيسى وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس وقد كان وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب وقد روي من وقد روي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات قال وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي قطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك الحسين بن هريث المروزي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي وهو إسناد ضعيف قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال هذا إسناد مشرقي وهذا إسناد مشرقي قال سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت فأنتم ما كنتم تصنعون قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أبو عيسى الترمذي كتوى محمد ابن حميد الراذي ya zantar da su wannan hadithi shi kuma ya ce salama ibn al-fadl ya zantar da su wannan hadithin daga muhammad ibn ishaq muhammad ibn ishaq as-sabi'i kenan wa huwa mudallis ka kuma ta abu ishaq as-sabi'i yana cikin malaman da suka shahara da tadlisi sannan ya ruwaito hadithin da an ana an gane ko shi rawi in ya zamanto mai tadlisi to ana so in ya ruwaici hadithi ya sarraha cewa ji yayi ko zantar da shi aka yi amma in ya ruwaito da an to hadithin sa ba a karba Abu Ishaq as-Sabi'i kuma mudallis ne shi kuma ya ji hadithin an Humayd daga Humayd ibn Dawil al-Basri kenan an Anas daga Anas dan Malik radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kana yatawadda'u li kulli salatin hadithin Anas dan Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin alwala li kulli salatin a kowace sallah tahiran aw ghaira tahirin yana da alwala ko ba shi da alwala duk sallar da zai yi sai ya sake yin wata alwalar in yana da alwalar yana ƙarin alwalar in ba ba alwalar zai yi alwala qala qultu li Anas Humayd yake cewa sai na tambayi Anas fakaifa kuntum tasna'una antum to ku ya kuke yi kuma ha kuke yi duk alwalar da za ku yi sallar da za ku yi sai kun canza alwala ko da kuna da alwala qala sai ana zake cewa kunna natawadda'u du'an wahidan mu kan mun kasance muna yin alwala guda ɗaya ne muka yi guda ɗayan nan inda ba warwarewa ce ba to za mu iya yin sallah ɗaya biyu da ita uku an gane ko wannan hadisin da'ifi ne hadisin bai inganta ba domin inda ya inganta ya za a ya ana zai saba wa aikin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce annabi yana yin alwala a kowace sallah ko yana da alwala ko ba shi da alwala sai yayi alwala kuma ana a ce ya kuke ya ce su kan suka yi alwala guda ɗaya ta wadatar ba sa sakewa ina fata an gane wannan inda hadisin ya inganta to zai iya bayuwa zuwa ga cewa wannan alwalar da annabi yake sakewa ba wajibi bane istihbaban ne mustahabbi ne kamar yadda zamu ji a wata ruwaya ta gaba mustahabbi ne in mutum yana da alwala ya kuma yin alwala amma hadisin wannan da muka karanta bai inganta ba qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa wa hadithu humaydin hadithun humayd an anas hadithun hasanun hadithi ne hasanun garibun min hadha alwajhi amma tafarrada bihi abu isaqat sabi'i yana cikin isnadin kuma ya ruwaito shi da an ana kuma tafarrada bihi shi ya kadaita da wannan ruwayar shi sa malamai suka ce wannan hadisin bai inganta ba sa wato ingantawar imam abu isa tirmidhi ba za ta sa hadisin ya inganta ba saboda cikin rawin akwai abu ishaq as-sabi'i wal mashhur inda ahli al-hadith hadithu amr ibn amir al-ansari abin da yake wato a wajen malamai ma'abuta ilimi abin da ya shahara malaman hadithi abin da ya shahara a wajen su shine hadithin amr ibn amir al-ansari an anas an gane ko ba wancan na humaid an anas ba wanda ya shahara a wajen malaman hadithi zuwa ga anas shine hadithin amr ibn amir al-ansari وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة duk da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin wato dacewar canjin alwala li kulli salatin a kowace sallah istihbaban akan mustahabbi la alal wujub ba akan wajibci ba in hadisin ya inganta to canja alwala ko da mutum yana da alwala zai sallah mustahabbi ne ba wajibi bane ina fata an gane wa qad ruwiya fi hadithin an ruwaito a wani hadisin an ibn Umar daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qal annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man tawadda ala duhurin wanda ya sake alwala yana da alwala sai kuma ya sake dora wata kataballahu lahu bi ashara hasanatin Allah zai rubuta masa hasana guda goma shi ma wannan da'ifi ina fata an gane قال وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي قطيف wato al'ifiriki ya roci wannan hadithin daga abi gutsaif al-huzali shi kuma abi gutsaif al-huzali majhul ne an ibn umar daga abdullahi dan umar an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace haddathana bi dhalika al-husayn ibn hurayth al-marwazi yace al-husayn ibn hurayth al-marwazi ya zantar da su wannan hadithin shi kuma yace haddathana muhammad ibn yazid al-wasiti shi kuma muhammad ibn yazid al-wasiti ne ya zantar da su anil ifriqi daga wannan al-ifriqi din wa huwa isnadun da'ifun isnadi ne da'ifi cewa in kana da alwala ka kuma sake jaddada wata alwalar za a rubuta maka hasana guda goma qala ali ibn al-madini ali ibn al-madini yake cewa qala yahya ibn sa'id al-qattan yahya ibn sa'id al-qattan yake cewa zukira li hisham bin urwa hadha al-hadith an ambaci wannan hadithin ga urwa ibn hisham ibn urwa faqala sai ce hadha isnadun mashraqi hadha isnadun mashriqi wato wannan isnadi ne na mutanen kufa da basra sune al-mashriqi wato isnadi ne na malaman kufa da basra qala sami'tu ahmad bin al-hasan yace naji ahmad bin al-hasan yaqulu yana cewa sami'tu ahmad bin hanbal yaqulu yace naji ahmad bin hanbal yana cewa ma ra'aytu bi aini mithla yahya bin sa'id al-qattan yace ni dai da ido na ban taba ganin malami irin yahya ibn sa'id al-qattan ba قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار يا زنتر دس امام الترمذي وانا حديث شي كما يحيى ابن سعيد دا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي كنا su so biyan sun zantar da Muhammad bin Bashar wannan hadithin suka ce haddathana Sufyan ibn Sa'id Sufyan bin Sa'id su kuma shi ya zantar da su wannan hadithin daga Amr bin Amir al-Ansari shine hadithin da ya ishara akan sa yake cewa haddathana bidhalika a cewa hadithin da ya inganta a wannan babin shine hadithin Amr ibn Amir ko al-mashhur inda ahli al-hadith hadithu Amr ibn Amir shine wannan wanda aka kawo al-Ansari shine sahihi qala yace sami'tu Anas ibn Malik yaqul naji Anas dan Malik Allah ya kara yadda a gare shi yana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا ين الولاء قوة صلاة قلت شي أمر بن عامر كنا شي سينا تنبي أنس مالك فأنتم ما كنتم تصنعون توكوكما يا كوكي قال sai ana da ce kunna nusalli salawati kullaha bi wudu'in wahidin ma lam nuhdith ya ce mukan mun kasance muna yin salloli ga baki ɗayansu da alwala guda ɗaya matuƙar ba mu yi kare ba matuƙar alwalar ba ta kare ba to mutum yana da lafiyar ciki zai iya yin asuba azhar la'asar magariba isha kenan kaga shine as-salawatu kulliha an gane ko akalla dai ina ganin mutum zai iya yin za a iya samun wanda zai iya yin uku ko hudu ma da alwala ko ko ba a samu ana iya samu akwai waɗanda suna da suna da lafiyar ciki kuma suna da rike alwala za ga mutum zai iya alwala guda uku wani zai iya yin la'asar magariba isha wani zai iya yin azhar la'asar magariba isha ma da alwala guda daya da haka wannan sai ya tabbatar da maganar malamai ma'abuta ilimi cewa suna ganin wannan umarnin ko wannan aikin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin yana sake alwala a kowace sallah istihbaban ne la alal wujub mustahabbi ne in mutum yayi akwai lada in kuma bai yi ba ba wajibi ba ne domin inda wajibi ne sake alwalar koda kana da ita a kowace sallah da anas dan malik da shi da sauran sahabbai ba su dinga yin alsalloli gaba ɗaya da alwala guda ɗaya ba an gane ko ala abu isa hadha hadithun hasanun sahihun babu ma jaa annahu yusalli salawati bi wudu'in wahidin abu isa tirmidhi kenan wannan ma ra'ayin da su wato aikin da su Anas dan Malik suke yi su alwala ko su yi sallah da alwala guda daya to ga babinta babu ma jaa babin da yazo na annahu yusalli salawati bi wudu'in wahidin قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سفيان يعني سعاوة ابن سعيد الثوري كان عن علقمة ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسى على خفيه فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته قال عمدا فعلته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى هذا الحديث علي بن قادم الخزاعي الكوفي كده عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة قال وروى سفيان سفيان الثوري هذا الحديث هذا الحديث أيضا عن محارب ابن دثار عن سليمان بن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة ورواه وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح من حديث وكيع والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل ويروى عن الإفريقي عن أبي قطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات وهذا إسناد ضعيف وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد أبو عيسى الترمذي كتشوى محمد ابن بشار يازن تدسو أن حديثي shi kuma ya ce abdurrahman ibn mahdi ya zantar da su hadithin daga sufyan ibn sa'id thauri shi kuma daga alkama ibn marthad alkama ibn marthad shi kuma ya ji hadithin ko ya karba hadisin daga sulaiman ibn buraida sulaiman ibn buraida shi kuma ya ji daga wajen mahaifinsa qala yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya tawadda'u yana yin alwala li kulli salatin a kowace sallah in zai yi asuba yana yin alwala in azhar tazo zai yi alwala in la'asar tazo zai yi alwala in magariba tazo zai yi alwala da isha ma zai yi alwala falamma kana amul fatih a lokacin da aka yi shekarar amul fatih fato makka kenan bude makka sallas salawati kullaha bi wudu'in wahidin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallolin gabaki ɗayan su da alwala guda ɗaya wa masaha ala khuffaihi kuma yayi shafa akan huffinsa fa qala umar umar sai yaga wannan ya saba da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba annabi ya saba duk alwalar da duk sallar da zai yakan sake alwala to amma gashi an zo fito maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallolin gaba ɗaya da alwala guda ɗaya sai Umar ya ce innaka fa'alta shay'an lam takun fa'altahu ya ma'aikin Allah naga kai wani abu da ba haka ka saba yi ba ba da ba haka kake ba qal sai manzo Allah ya ce wa sayyidina Umar amdan fa'altuhu da gangan nayi an gane ko suka ce yayi haka ne li bayanil jawaz dan ya nuna halacci an gane ko shi yasa da sayyidina Umar ya ce ko wani yanayi ne yasa kai haka ko canjin hukunci ne ce a amdan fa'altu yace da gangan nayi haka suka ce wannan jumlar ta amdan fa'altuhu tana fa'idantar da wato wato bayanul jawaz kenan tana nuna halaccin kowace alwala ai alwal ai sallah wato kowace sallah ai mata alwala in kai haka zaka samu lada in kuma kana da rike alwala ka rike alwala ka sallaci salloli da yawa da alwala guda daya alwalaka ba wato sallaka ba matsala tayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka wannan hadisin imam muslim ya ruwaice shi an gane ko ala abu isa abu isa tirmidhi kita hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadithi ne hasanun sahihun imam muslim ya fitar da shi da imam nasa'i da ibn majah wayannan dukkan nasu sun fitar da wannan hadithin warawa hadha alhaditha ali ibn qadim ali ibn qadim al-khuzai al-kufi kenan shi ma ya ruwaci wannan hadithin daga babban malamin sufyan ath-thauri وزاد فيه أرواية سيكار ونن توضأ مرة مرة يا الولن سودي ليا هكا قال وروى سفيان الثوري هذا الحديث سفيان الثوري يروي شوانا حديثا أيضا عن محارب ابن دثار شيكما يا كربيش ندقى محارب ابن دثار عن سليمان بن بريدة لقى سليمان ابن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin alwala li kulli salatin a kowace sallah wa rawahu waki'un waki' ibn al-jarrah shi ma ya rawaci wannan hadithin an Sufyan daga Sufyan daga Muharib ibn Dithar daga Sulaiman ibn Buraida daga mahaifinsa qala yace wa rawahu Abdurrahman ibn Mahdi haka Abdurrahman ibn Mahdi ya rawaci wannan hadithi wa gairuhu da waninsa an Sufyan daga Sufyan al-Thawri an Muharib ibn Dithar daga Muharib dan Dithar daga Sulaiman ibn Buraida anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursala daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan ruwaya mursala ce saboda shi Sulaiman ibn Buraida daga mahaifinsa ne a wata ruwayar kaga wannan ruwayar sai aka cire mahaifin kaga ya zama mursal kenan wa hadha asahhu min hadith waki' wannan shi yafi inganci fiye da hadithin waki' wal amalu ala hadha inda ahli ilm kuma malamai ma abota ilimi suna aiki da wannan annahu yusalli salawati cewa mutum zai iya sallatar salloli bi wudu'in wahidin da alwala guda daya malam yuhdith matakar bai yi kari ba alwalarsa bata kare ba wa kana ba'dhum yatawaddau li kulli salatin wani daga cikin magabata yana yin alwala li kulli salatin a kowace sallah istihbaban amma wannan yana yi ne mustahabbi wa iradatul fadli da kuma nufin samun falala ba wai wajibi bane wa yurwa anil ifriqi an kuma ro an yi ruwaya daga ifriki wannan ruwayar da mun karanta ta a baya an abi gutsaifin daga abi gutsaif al-huzali abu gutsaif al-huzali shi kuma majhul ne kamar yadda mun karanta a baya an ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam qal annabi yace man tawadda ala tuhurin wanda ya alwala yana da alwala ba wai karewa ce ba yana da alwalarsa sai kuma yin alwala كتب الله له به عشر حسنات وأن حديث ضعيف إسناد ضعيف وهذا إسناد ضعيف وفي الباب عن جابر بن عبد الله أشكو أن بابي أنسى ما حديثي بند أن دمك كرنتا دق جابر بن عبد الله وأن إمام ابن ماجه يبتد رواية شي جابر بن عبد الله cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam sallar zuhra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sallar azhar wal asr da al asr bi wudu'in wahidin da alwala guda daya kaga wannan babin yana fa'idantar da mu cewa kana iya yin alwala a kowace sallah sannan kuma kana da damar ka hada sallah biyu ko uku ko hudu ya danganta da irin yadda kake rike alwala ka sallace su da ainihin wato alwala guda daya wani lokaci kuma yanayi ne ma yakan bayo zuwa ga mutum yayi hakan ko dai ya zamanto dama akwai rike alwalar sannan ya zamanto in ta warware akwai wahala wajen samo ruwan yin da sauransu to kaga wannan in mutum yana da rike alwala a lokacin da ya samu irin wannan yanayin na larura to kaga shikenan wannan rike alwalar zai taimaka masa sosai ina fata an gane babu ma jaa fi wudu'ir rajuli wal mar'ati min ina'in wahidin babin da yazo na bayanin alwalar miji da mata daga buta guda daya قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي عن أبي الشعفاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء ألا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد قال وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هاني وأم سبية الجهنية وأم سلمة وابن عمر قال أبو عيسى وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد abu isa tirmidhi yake cewa ibn abi umar ya zantar da su wannan hadithi shi kuma yace sufyan ibn uyayna ne ya zantar da su wannan hadithin daga amr ibn dinar al-makki shi kuma amr ibn dinar al-makki yake cewa ya ji hadithin ne daga abi sha'fa abi sha'fa shi kuma daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas yake cewa haddathatni maimuna ka san maimuna dama khala dinsa ce yar uwan mahaifiyar shi abdullahi dan abbas ce yace gwaggota ko kuma innata yar uwan mahaifiyata maimuna bintul harith ta zantar da ni wannan hadithin kala ta ce kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin tace na kasance ina yin wanka da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mazubin ruwa guda daya minal janabati kuma wankan janaba ala abu isa abu isa tirmidhi ke cewa hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadithi ne hasanun sahihun imam al-bukhari da imam muslim duk sun fitar da shi wa huwa qawlu ammatil fuqaha wannan kuma shine ra'ayin mafi yawan malaman fiqh cewa ya halatta miji da mata su shiga su yi wanka lokaci guda da kuma mazibin ruwa guda daya wannan yana fa'idantar da kai cewa ganin al'aurar juna tsakanin ma'aurata ba haramun ba ne, ko da za ka ci karo da hadithin da ake cewa na Aisha ta ce ba ta taɓa ganin na annabi sallallahu Alaihi wasallam ba annabi bai taɓa ganin nata ba wannan hadisin sun ce bai inganta ba, da haka hadisin yana nuna cewa annabi sallallahu Alaihi wasallam yana shiga ya wanka tare da iyalinsa sallallahu Alaihi wasallam. Allah ba sa an yaktasila rajulu wal mar'atu min inayin wahidin babu laifi miji da mata su wanka da mazubin ruwa guda ɗaya qala wa fil babi a cikin wannan babin an aliyin an karbo hadisi daga sayyidina ali wanda imam ahmad ya fitar da wannan ruwaya ta sayyidina ali wa aisha na aisha ita ma ta rawaci hadisi a cikin wannan babi wanda imam al-bukhari da waninsa sun rawace ruwayar na aisha wa anasin haka anas shi ma Imam al-Bukhari da waninsa sun ruwaito ruwayar Anas wa Ummu Hani Ummu Hani ita kuma Imam an-Nasa'i ne ya kawo ruwayar Ummu Hani Ummu Subayya al-Juhaniya Imam Abu Dawud da At-Tahawi su kuma su suka kawo ruwayar ta wa Ummu Salama Ummu Salama ita kuma Ibn Majah ya kawo ruwayar ta wa Ibn Umar Ibn Umar shi kuma Imam Malik a cikin Muwatta Imam an-Nasa'i da Ibn Majah sun kawo wannan ruwayar ta Abdullahi dan Umar duk hadithin wato da ma'ana irin wanda muka karanta a cikin wannan babi. Qala Abu Isa. Abu Isa Tirmidhi yake cewa Abu Sha'tha, Abu Sha'tha ɗaya daga cikin rijalus sanad kenan sunansa Jabir ibn Zaid. Babu ma ja'a fi karahiyati fadli tahuril mar'a. Babin da ya zo na bayanin an karhanta yin alwala ko wanka da ragowar ruwan da mace ta yi ta rage. ta yi alwala ta rage ka zo kai kuma kai alwala da ragowar ruwanta ta shiga ta yi wankan tsarki ta rage ka shiga ka ce za ka yi wanka da ragowar ruwanta wannan babin yana fa'idantar da mu karhancin yin haka ƙwala haddasana mahamudu bin gailana ƙwala haddasana waki an sufiyan an sulaiman taimi an abi hajibin an rajulin min bani kifarin ƙwala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة قال وفي الباب عن عبد الله بن السرجس قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة وهو قول أحمد وإسحاق كره فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي جنا عن شعبة عن عاصم قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم ابن أبي عمرو عن الحكم ابن عمرو الجفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها قال أبو عيسى هذا حديث حسن وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولم يشك ولم يشك فيه محمد بن بشار محمود بن غيلان يا زنتد أبو عيسى الترمذي وانا حديث yake cewa waki ya zantar da shi Mahmud bin Ghailan daga Sufyan daga Sulaiman at-Taimi a Sulaiman at-Taimi ya karbi wannan hadisi daga Abi Hajib Abi Hajib shine Sawadatu ibn Asim al-Anazi kenan Sawadatu ibn Asim al-Anazi shi kuma ar-rajulin min bani Gifar ya ji hadisin daga wani mutum dan kabilar Gifar su abu zarril gifari kenan wannan mutum duk da cewa a cikin nan ma an kawo shi ne alhakam ibn amr al-gifari shine wannan ar-rajulin din duk da cewa ibhamin sahabi baya cutar da isnadi an gane ko yawa dan ba a san sunan sahabi ba jahalatu sahaba la tadurru in dai hadisi ya salsalarsa ta tabbata har zuwa kan sahabi rashin sanin wani sahabi ne ba ta cutar da isnadin ba ta cutar da hadithin shine jahalatu sahaba la tadurru yanzu aka ce an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam hadithin ya sha tunda an ce cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin mu a aqidar mu kulluhum udul as-sahabatu kulluhum udul sahabbai mu a aqidar mu duk kirkaka ne mutanen arziki ne babu wani wanda yake bar gurbi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai yi wa annabi ƙarya a cikin su ina fata an gane to amma aka ce an rajulin kuma ba cikin sahabbai bane a to lalle sai an ji waye an gane ko wal mubhama wal mubhamatu fil hadith ma atan min ba'd ruwati kamar yadda Imam al-Baiquni yake kawowa da haka in aka samu ibhami a cikin wan wata tabaka ba ta sahabbai ba lalle hadithin ba za a karbe shi ba sai an ji wane ne wanda ba san sunansa ba an ce wata mata ko wani mutum to wannan kaga in ba sahabi bane da bukatar a san kowa ne ina fata an gane to amma kaga kuma an ma samu sunansa shi wannan mutum da aka ce dan kabilar Gifar ne Al-Hakam ibn Amr al-Gifari ne da aka sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an fadl dahuril mar'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yin amfani da ragowar ruwan da mace ta yi amfani da shi ta rage ko alwala ko wanka wannan hadisi ne sahihi qala wa fil babi abu isa tirmidhi yake cewa cikin wannan babi an samu hadisi daga abdullah ibn sarjis wanda ibn maja ya fitar da ruwayar wannan sahabi abdullah ibn sarjis qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa wa kariha ba'dul fuqaha shi yasa wasu daga cikin malamai suka karhanta alwudu'a yin wanka bi fadli dahuril mar'a da ragowar ruwan da mace ta rage wa huwa qawlu ahmad wannan shine ra'ayin imamu ahmad wa ishaq da ishaq bin rahuya wayannan malamai guda biyu kariha fadla dahuriha sun karhanta yin amfani da ragowar ruwan da mace ta rage walam yara ya bi fadli su'riha ba'san an gane ko fadli duhuril mar'a suka ce ba komai amma walam yara ya bi fadli su'riha ba'san ba sa ganin akwai wani laifi da rarar ruwanta wancan ta yi amfani da shi ta rage wannan kuma su'ur ne akwai bambanci kila a tsakanin fadl da su'ur to sai suka ce su a fadl shine suke ganin makaruhi ne ta yi amfani da ruwan wanda tana yi gaɓoɓin duk da ta wanke ruwan yana fallatsawa ya sake komawa cikin ainihin wato wancan ainihin mai tsarkin wannan shine fadl an gane ko su'ur kuma wanda ba a samu haka ba to in ya zamanto akwai bambanci tsakanin su'ur da fadl domin hukuncin ya bambanta nasu imam ahmad ishaq bin rahuya suka ce idan fadl ne sun karhanta sun karhanta yin amfani da fadli su wato dahurul mar'a amma walam yara ya bi fadli su'uriha basan kaga ya nuna maka cewa su a wajen su da su'ur da fadl akwai bambanci a wajen Ahmad bin Hanbal da kuma Ishaq bin Rahuya قال حدثنا محمد بن بشار Abu Isa Tirmidhi ke cewa Muhammad bin Bashar ya zantar da su wannan hadisi da Mahmud bin Ghailan. Wayannan malaman hadisi guda biyu sun zantar da su su kuma Abu Dawud Ad-Dayalisi wanda ake kira Sulaiman ibn Dawud Sulaiman ibn Dawud ibn al-Jarud Ad-Dayalisi al-Basri kenan. Su kuma ya zantar da su wannan hadisin daga Shu'bah shi kuma shu'uba daga asim asimin al'ahwal kenan wanda ake wa alkunya da abu abdurrahman albasari asimin al'ahwal yake cewa samitu abu hajibin yu hadith ya ce na ji abu hajib yana zantar da hadithi an alhakam daga alhakam ibn amr al-gifari shine wanda a ruwaya da ta gabata aka ce an rajulin min bani gifar shine sunansa wannan alhakam bin amr al-gifari radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة بفضل دهور المرأة شوى من زم الله صلى الله عليه وسلم يا هنا wato mutum namiji alwala ko wanka da ragowar ruwan da mace ta rage aw qala bi su'riha qala abu isa hadha hadithun hasanun abu isa tirmidhi kita wannan hadithi ne hasanun ashabu sunan sun ruwaito shi da cewa a wajen imamu an-nawawi yana ganin wannan hadithi ne garibu imamun nawawi yana ganin hadisi ne gari ma'ana hadisi ne wanda bai inganta ba wa abu hajib ismuhu sawadat ibn asim wa qala muhammad ibn bashar fi hadithi muhammad ibn bashar anasa hadithin yake cewa na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yatawadda ar-rajulu manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji yayi amfani ko yayi alwala ko wanka bi fadli dahuril mar'a da ragowar ruwan da mace ta rage walam ya shukka fihi Muhammad ibn Bashar shi Muhammad ibn Bashar bai kawo wani shakku ba a tasar ruwayar ina fata an gane to yanzu babin da zamu karanta na gaba yana da alaka da wannan muka karanta sai kuma mu ji mai malamai suka ce domin hadisan da muka karanta sun nufa idantar da mu cewa idan mace ta yi alwala ko ta yi wanka ta rage ruwan namiji ba zai amfani da shi ba shi ma in yi amfani da ruwan ba za ta yi amfani da shi ba to sai imam abu isa tirmidhi ce babu ma ja a fir rukhsati fi zalika babin da ya zo na an fa sassauta wannan hukuncin an samu wani sassauci da rukusa game da hukuncin kenan yanzu za mu ji namiji zai iya yin amfani da ruwa ya rage mace ta yi amfani da shi mace za ta iya amfani da ruwa ta rage namiji ya amfani da shi قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي قتيبة بن سعيد يا زنتد سوانا حديث شيكما أبو الأحوص سلام ابن سليم الكوفي كنا shi ake kira da abul ahwas shi kuma ya zantar da su kutaybatu bin sa'id wannan hadithin daga simak bin harb daga ikrima ibn abdullah maula ibn abbasin kenan shi kuma yake cewa qala abdullahi dan abbas ya ce igtasala ba'du azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi wanka ita ce dai maimunatu bintul haris an gane ko fi jafanatin a cikin wani bahu cikin wani mazibi fa arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yatawadda amin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nufin yin wanka da ragowar nan ruwan da ta rage faqalat sai tace ya rasulullahi inni kuntu junuban tace ya makin Allah wankan janaba ne da wannan ruwan fa faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce innal ma'a la yujnibu idan ke kina da janaba shi ruwan ai baya zama janaba ina fata an gane ala abu isa hadha hadithun hasanun sahihun abu isa tirmidhi kice wannan hadithi ne hasanun sahihun wa huwa qawlu sufyan ath-thawri wa malik wa shafi'i wannan shine ra'ayin abu sufyan ath-thawri imam malik da shafi'i cewa babu laifi in mace ta yi alwala ko ta yi wanka da ruwa ta rage namiji ya amfani da shi haka in namiji ya rage mace ta yi amfani da shi saboda wannan hadithin na maimuna bintul haris wanda imamu ahmad ya fitar da shi da imamu abu dawud da imamu nasa'i sun fitar da wannan hadithin to zahirin wannan hadithin sun ci karo kuma ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya kawo waɗannan hadisan cikin bulugul maram shi yasa daga cikin abin da zaka kware da shi a bulugul maram shine yin jam'i akan irin ya ka irin waɗannan hadisan da yawa wanda zaka ga wannan ya inganta wannan ya inganta kuma sun ci karo da juna yanzu kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam a babin farko ya hana namiji alwala ko mace ta rage ruwa namiji amfani da shi ko amma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam maimunatu bintul haris ta rage ruwa kuma yayi amfani da shi har ma ta gaya masa cewa ga wankan da ta yi da ruwan yake cewa babu matsala to anan malamai sai suka ce wannan zahirin hadisan sun ci karo wancan ya hana wannan ya yayi umarni to sai suka ce za a iya yin jam'i tsakanin wannan hadisan za a iya yin jam'i aljamu aula min at-tarjih ka'idar malamai aljamu aula min at-tarjih wai yin jam'in hadisan da ake ganin zahirinsu sun ci karo wannan shi ya fi sama da a rinjayar da wani kan wani yanzu ruwayoyin da muka karanta na farko sun fa'idantar da annabi ya hana an ya tawadda an rajulu bi fadli dahuril mar'a sannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam igtasala ba'du zawjatihi sallallahu alaihi wasallam sannan yazo zai yi alwala ko wanka da shi tace inni kuntu junuban sai ya ce innal ma'a la yujnibu to yanda suka yi jam'in suka ce wannan ya nuna cewa yin da annabi ya yi libayan jawaz hana wadda ya yi can karahatu tanzi wannan can babukan babin farko da muka karanta yana nuna karhancin yin amfani da ragowar wani ya rage yin amfani da ragowar ruwan da wani ya rage makaruhi ne in so samu ne yanda ya je ɗebo ruwa ya amfani da shi je kai ma ka nemo naka ruwan da ka gamsu cewa ruwa ne tsaftatacce tsarkakakke ka ɗebo kai amfani da shi wannan shine asali ka ɗebo naka ta ɗebo nata ka yi amfani da naka ta yi amfani da nata in ba tare za ku yi ba shi za a kawo babun farko na kwa iya yi tare maimakon ka yi ka fito ita kuma ta je ta yi ko ta yi ta fito kai ka yi to za ku iya yi tare duk ya halatta annabi ya yi wanka tare da iyalinsa in kuma dalili ya sa za ku raba kai za ka fara yi sannan ita ta yi ko ta fara yi kai ka yi to kowa abin da aka fi so ya ɗebi ruwansa ya amfani da shi to in babu wadatar ruwan fa ko kuma dai ruwan da yawa an rage shi kuma wani yake so shi ma je amfani da shi yin amfani da ragowar ruwan maimunatu bintul haris da annabi ya a babin rahusa dinnan ya dullu alal jawaz shi kuma yana nuna halan ya halatta in kai an gane can kuma da aka hana fa karhanci hanawa iri biyu ce akwai karahatu tahrim akwai karahatu tanzih akwai hani na haramci akwai hani na karhanci to wannan hani ne na karhanci me ya nuna haka yin annabi sallallahu alaihi wasallam da da hani ne na haramci annabi ba zai ba sallallahu alaihi wasallam ko kun gane ko wannan shine inda malamai suke yin jami'in hadisan insha Allah to sai mu tashi babi na 49 insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh